assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau juma'a 22 ga watan ramadana hijira 1441 daidai da 15 ga watan mai miladiya 2020 za mu ci gaba da sauraron tafsirin alkur'ani mai girma cikin firiya da tafsir juzi'i na biyu na maulan musa ibn faidati sheikh ibrahim inyas radiyallahu ta'ala anhu shafi na 177 muna cikin suratul ma'ida za mu tashi aya ta 103 malam muhammad mubarak zai ja mana baki shehimu sheikh ibrahim mansur imam kaduna zai mana fassara akaramakumullahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعدي بنزرة تأتي لنا بالزفر ‘Yan uwa musulmi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Bismillahirrahmanirrahim. ما جعل الله من بهيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا هام ولكن الذين كفروا يبترون على الله الكذب وأكثرهم لا يأكلون أجيا idan ba manta ba mun faɗi cewa wannan aya ta sauka ne akan wani mutum daga cikin ƙabilar bani mudiliju shine farkon wanda ya fara gayyar addinin annabi ismail alaihi salatu wassalam shine wanda ya bahara bahira ya sayya basa'iba shine yana da tagoyi ne guda biyu shikenan sai ya haramta tatsan nonansu da hawan gadon bayansu da yanka su da kuma wato a bautar da su ya ce wai shi ya ba Allah wato ya ba gunki to wannan abin sai ya zama laraba sun biyo baya suna kwaikwayonsa suna bin abin da ya yi ita bahira ita ce taguwar da ta haifi 'ya'ya goma ko kuma 'ya'ya biyar amma a ƙarshen haihuwarta sai ta haifi namiji to sai su yanka mata kunne shikenan sai su haramta a cin namanta da kuma shan nonanta da kuma wato yankan gashinta sai su haramta wa kawunansu sai su ce sun ba gunki ita kuma sa'iba wato ita ce taguwar da mutum zai ce zan yi tafiya amma idan na je na dawo lafiya zan ba gunki wannan godiyar tawa ko kuma ban da lafiya amma in har na samu lafiya to zan ba gunki wannan taguwar tawa wato bi ma'ana gunki ne ya bashi lafiya saboda ka ga kyauta shi ma ya bashi ita ce sa'iba to ita kuma wasila ita ce wato taguwar da ta haifi in ta haifi ɗa namiji to nasu ne za su yanka idan ta haifi mace za su ba gunki amma idan ta haifi mace da namiji to shikenan a idan ta haifi namiji za su yanka ta su ne za su ci namanta idan ta haifi mace za su yanka su je su zuba wa gunki jinin saboda haka sun ba gunki hadaya amma idan ta haifi mace da namiji ciki ɗaya to ba za ta yanku ba sai su ce sun ba gunki hadiyar ta kurum kuma duk inda ta ga dama za ta ci abinci duk inda ta ga dama za ta sha ruwa duk inda ta ga dama za ta kwanta ba yadda za a wani ya mata tsawa saboda ita ma ta zama kamar wata ababbauta suna girmama ta da wannan to shi kuma hani wato amala ne shine wanda ya barbari ah, raƙuma mata har guda goma ko sha biyu wani ƙaulin tara ko goma wani ƙaulin goma ko sha biyu ya barbare su duka suka haihu to duk raƙumin da yawa mata raƙuma goma ciki suka haihu to shikenan ba zai ciwu ba sai a ce an ba an ba gunki shi ya zama kayan Allah kenan saboda haka ba za a hau gadon bayansa ba ba za a yanka shi ba sannan ba za a tatsi a ba za a aikatar da shi ba shine maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu arbahu annabi amin yake fassara mana wannan aya ma ja'alallahu yace wato ma shara Allahu yani ma ja'alallahu ba Allah bane ya sanya ma shara Allahu Allah bai taba sanya hukuncin haramta wato wa- wato bai taba sanya hukuncin haramci akan raƙuma raƙuma mai- raƙu- raƙuma mai suna bahira ba ma ja'alallahu Allah ta'ala bai taba sanya wani hukunci akan wata taguwa mai suna bahira ba wala sa'ibatin hakanan Allah tabaraka ta'ala bai taba aje wani hukunci akan wata taguwa mai suna sa'iba ba wala wasilatin Allah tabaraka ta'ala bai taba saukar da wani hukunci akan wata taguwa mai suna wasila ba wala hamin hakanan wala amalan da ya barbari tagoyi goma suka haihu Allah bai taɓa sa hukunci a kansu kar a ci namansu ko kar a tatsi nonansu ko kar a hau gadon bayansu ko kuma kar a aikatar da su ba Allah bai taɓa sa wannan hukuncin ba kana kuffaru quraishin kafaran quraisha sun kasance ja'alu ashiya sun sanya abubuwa min iblihim wato daga raƙumansu li asnanihim wato saboda su ba wa gumakansu suna ba wa raƙumansu sunaye saboda su ba wa gumakansu hadaya bahiratin sai suka sa suna bahira wato bahira ɗin nan hiyar lati yumna udarruha ita ce wadda aka haramta a sha nonanta sun haramta wa kawunansu shan nonon bahira don ne liɗawa giti domin an ba gumaka ita fala ya halibuwa ahadun minan nasi babu wani ɗaya daga cikin mutane da ya isa ya tatsi nonon sa'iba saboda me kayan gunki ce ba dama a tatsi nononta a wani man baharar bahira- baha'ira wato farkon mutumin da ya fara ƙirƙiran a bautar bahira farkon mutumin da ya fara ƙirƙiran waɗannan sunaye na baha'ir da a, da da sawa'ib farkon wanda ya fara ƙirƙiro waɗannan sunaye ya ce ya ba gunki to shine amr ibn luhayyin shine amr dan luhayyu kana quraishin wato quraisha sun kasance ala dini ibrahima suna kan addinin annabi ibrahim alayhi salam ila zamanin amru har zuwa kan wannan amr dan luhayyu fa huwa awwalu man khassasa hazihi alhayawanati lidawagitihim shine farkon wanda ya fara keɓantar waɗannan dabbobi bahira sa'iba a, wasila da da hami shine ya fara kirkiran waɗannan sunaye ya ce ya ba gumakansu fatata ba alaihi ƙurashin sai ƙurasha suka dinga kwaikwayonsa suka biyo bayansa ƙalar rasulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aitu amru ibn amir ibn luhayy al-khuzai naga amru ɗan amiru ɗan luhayi alhuza'i ya jirru kusbahu fin nari yana jan gashinsa a cikin wuta saboda irin wannan maguzanci da ya aikata ya jirkita addinin annabi ismail alaihissalam ya mai da shi maguzanci a sa'iba ita kuwa taguwa mai suna sa'iba kanu sayyibunaha wato sun kasance suna sa'ibantar da ita wato suna ba da ita hadaya li alihatihim ga gumakansu fala yuhmalu alaiha ba a dora musu kaya duk taguwar da aka ba gunki to ba za a dora mata kaya ba ba za a tatsu nonanta ba wal wasila ita kuma wasilatu naqatul bikri an naqatul bikri wato ita ce budurwar taguwa tabkur wadda take cikin budurci fi awwali natajul ibli bi- ah, bi unsa summa tusni bi bi unsa duk inda ka ji maguza sun kira taguwa wasila wato ita ce wadda farkon haihuwarta ta fara da mace sannan ta ƙara da mace ta fara haihuwar mace sannan ta sake biyan ta haihuwa da mace kanu yusayyibunaha sai su sa'ibantar da ita su ba da ita hadaya lidawa gitihim ga gumakansu aidan kuma alwasilatu ita kuma taguwa ne suna wasila wasalat idahuma wato ta sadar da ɗaya daga cikin mata bil ukhra da kuma wata macen laisa bainahuma zakarun babu namiji a tsakani ta haifi mace ta ƙara haihuwar mace sannan babu namiji a tsakani to sai su kira ta wasila walhani wato shi kuwa amalan da ake kiransa hani shine falul ibli amalar raƙuni yadribu baraban wato wanda yake buga barbara ma'adudan abin ƙididdigewa tara ko goma ko kuma goma ko sha biyu fa iza qada darabahu idan ya cika adadin wato barbarar da suka tsara zai yi adadin da suke nema ya samu to shikenan wada uhu liddawagiti sai suka ba da shi ga gumakansu to shine sai su kira shi da hami wato amalan a- a- amalan ubangiji ma a shaddu hamakatahum shi wace kai ban taba ganin wauta irin wannan ba ban taba ganin wauta irin wautar waɗannan maguzawa ba ma shara Allahu lahum hazihil bahair Allah ta'ala ta musu ba waɗannan wato bahair wala sawa'ib wala waɗannan sawa'ib walakin allazina kafaru sai dai cewa waɗannan da suka kafirce suka zama maguzawa yaftaruna ala Allahil kaziba su suke kago ƙarya suke mannawa ubangiji fi zalika a cikin waɗannan haramta waɗannan raƙuma da suke yi wani zubatihi ilai da kuma danganta su zuwa ga Allah cewa Allah ne ya hukunta wa aksaruhum amma idan ka lura zaka ga mafi yawancin su la yaqiluna ba su da hankali anna zalika iftira'un ba za su iya gane cewa wannan kage bane li'annahum qalladu fihi aba'ahum saboda dalili suna ratayuwa wato suna dogaro da iyayensu akan wannan bauta da suke waɗannan wato raƙuma
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون wannan aya tana mana bayani mu san cewa waɗannan mutane da suke bahara bahira suke sayya basa'i ba wato da yawansu jahilai ne ba su da hankali kamar yadda Allah ya faɗi wa aksaruhum la yaqiluna mafi yawancinsu ba su da hankali saboda me hujjarsu ratayuwa da waninsu a cikin haramta abin da Allah ya halatta da kuma halatta abin da Allah ya haramta dogaro da iyaye da shugabanni a cikin haramta abin da Allah ya halatta ko kuma har- halatta abin da Allah ya haramta shirka ne duk mutumin da ya dogara da babansa ko ya dogara da malaminsa a kan cewa babansa ko malaminsa ya haramta abin da Allah ya halatta ko kuma babansa ya halatta abin da Allah ya haramta shi kuma yana kan wannan to wannan yana gwada shi mushiriki ne ko kam- ko kuma kafiri ne la'annan ah, domin cewa su waɗannan wato ah, maguzawa a wannan lokaci da suka yadda da abin da shi wannan amru dan luhayyu da kuma abin da iyayensu suka biyo baya to kaga sun aje iyayensu a matsayin ubangiji sun aje iyayensu a matsayin ubangiji saboda suna haramta musu halal suna halatta musu haram wannan ko kafirci ne saboda haka ne Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana wa iza qila lahum idan aka ce da su ta'alau ku taho ila ma anzalallahu ku zo ku yi amfani da abin da Allah ta'ala ya saukar wa ilar rasuli da kuma abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ku dawo ku zo wurin Allah ku dawo ku zo wurin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila hukumihi ku yi amfani da hukuncin da ya zo da shi min tahalilin min tahalili ma hurrimtum da daga abin da wato da abin da ya halatta ah, min tahalili ma hurrimtum na halatta abin da aka haramta muku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da wato saƙo daga Allah Allah ta'ala ya halatta muku wannan baha'ir ya halatta muku waccan sawa'ib ya halatta muku waɗannan ah, wasila da shi wannan amali duka Allah ya halatta ku soke ku ci shi kuma amru ɗan luhayu ya ce muku ku mai da su ƙananan alloli an ba gumaka su saboda haka ku dawo ku zo ya zuwa hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama min tahlil ma hurrimtum na halatta muku abin da aka haramta muku qalu da sun ji an faɗi wannan sai su ci hasbuna ai kafi na mu dai ya ishe mu ma wajanna alai aba'ana abin da muka samu iyayenmu akai min addini na daga addini wa shari'ati da kuma hukunci tilka adatuhum shehu radiyallahu anhu yace wannan shine al'adar su al'adar mutanen duniya kullama ja'a murshidun duk sanda wani jagora mai shiryar da bayi ya bayyana annabi ne ko waliyi ne kalu sai kaji suna cewa hasbuna ma wajanna alaihi aba'ana mu dai abinda iyayenmu suka ban mu akai ya ishe mu wannan al'adar mutane ne wannan mutane na kirki ne ko waɗannan mutane na banza ne idan mutanen nan na banza ne dama wannan shine aikinsu mushrikai kullum abin da suke cewa kenan abin da iyayen suka ban mu akai to idan kuma aka yi sa'a mutanen kirki ne shi kuma wanda Allah tabaraka ta'ala ya tayar jagora ne amma wannan matsayin matsayi ne na iyayensu da iyayensu da jagorori to amma iyayen sun mutu shekaru sun nisa su kuma sun shiga san zuciya to duk sanda wani ya tashi ya ce zai gaya musu wani abu na Allah zai ce mu za a gaya wa Allah mu za a gaya wa Allah mu da iyayenmu su ne suwa ne suwa ne suwa ne suwa ne su rika ambato sunayen manya-manya ba su san daga inda iyayensu suka taho daga nan shi ma wannan murshidin ya taho ba to shi ne shewar dillah ya ce kullama ja murshidun duk lokacin da wani jagora ya zo annabi ne ko waliyi kalu sai su rika cewa hasbuna ma wajen na alaiya abana mu dai abin da muka samu iyayenmu akai ya ishe mu kala ta'ala sai Allah ta'ala sai ba su amsa a hasbuhum zalika yanzu wannan ya ishe su yanzu wannan ƙaryar da suke ni su halatta abin da na haramta sannan kuma su su su su halatta abin da ni na haramta yanzu wannan ya ishe su yayi musu walau kana aba'uhum koda ko koda ko iyayensu sun kasance la ya'lamuna shay'an ba su san wani abu na addini ba wala yahtaduna ko ba su zama shiryayyu ilal haqqi zuwa ga gaskiya ba wannan yana nuna cewa lalle wannan dalili ne kuma hujja ne babba idan mutum ya taso ya ga iyayensa malamai ne kuma iyayensa shiryayyu ne to ya cancanci ya tsaya akan kadaminsu kuma ya cancanci ya alfahari da su ya cancanci kuma ana magana ya faɗa cewa alhamdulillah mun taso gida iri kaza saboda in aka lura da ayar walau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wala yahtadun kaga wato da sun kasance ya'lamuna shay'an sannan wa yahtaduna to da shikenan yayi daidai to amma tun da ya kasance iyayen la ya alamu shay'an ba san wani abu ba wala ya hata duna sannan ba shiryayyu ba ne to shine ake wannan maganan a kansu amma da iyayen sun zama malamai ne kuma shiryayyu ne to da suna da hujja da dalili amma kuma duk da haka ko da iyayen malamai ne shiryayyu ne in dai sun mutu san zuciya ya shigo gidan wani bawan Allah murshidi wali jagora ya bayyana yana da ilimi yana da shirya yana faɗakarwa to bai kamata su yi jayayya da shi ba saboda hujjar iyayensu saboda batun iyayensu ya wuce sun koma radiyallahu anhu wa radu anhu yanzu kuma wani al'amari sabo ya zo shehu radiyallahu ta'ala anhu ya ce wal istifhamu lil inkari wannan istifhami domin inkarin abin da suke kai ne taqalidul aba'i wato ratayuwa da jinginuwa da iyaye idza kana al aba'u muhtadina idan iyaye sun zama shiryayyu ne falhamdulillahi to mun gode wa Allah ya yi daidai ka rike su ka tafi akan tafiyarsu wa idza ballu amma idan suka bace la budda min balali to ka sani ba maka kai ma sai ka bace in dai iyayenka shiryayyu ne to ka tafi akan gwadaban su idan ko iyayenka batattu ne to ka rabu da su ka bi shiryayyu in ba haka ba za ka bace wa dinil aba'i yin riko da addinin iyaye la yatrukul abna'u wato ‘ya'ya mafi yawanci ba sa rabuwa da wannan hanya galibin mafi rinjaye a gani haka za ka dinga har annabi yusuf alaihi salatu wassalam za ka shi ma yana faɗi wata ba millata aba iya ibrahim ishaqa wa yaquba da sauransu saboda haka wannan wani al'amari ne wanda yake yana da kyau idan iyayenka mutanen kirki ne to kai alfahari da su ka ba hanyar su na'am يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون a wannan aya ta sauka ne lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya ga cewa muminai wato suna kwaɗayi a bisa musulunta kafarai waɗansu kafaran abokansu ne wasu ‘yan uwansu ne wasu danginsu ne wasu iyayensu ne wasu kawunansu ne wasu baffanninsu ne wasu kuma ƙannansu ne to sai zama suna kwaɗayi ina ma a ce su ma sun musulunta yadda su suka musulunta har ta kai idan mutum ya musulunta to sai ka je uwansa suna ce masa sabbata aba aka wa ballaltahum ka rena hankalin iyayenka ka mai da su wawaye kana nuna cewa iyayenka batattu ne wai saboda ya musulunta to sai a ringa zarginsa a bisa musuluntar da yi to shine wannan aya sai ta sauka amma malamai sun yi sabani a cikin tafsirinta waɗansu malaman suka ce ma'ananta kowa ya ta kansa ya yi wallazi na amunu alaikum wa anfusakum ya ko dan daukar imani kowa ya ta kansa la yadurrukum man dalla idza tadaitum batan wanda ya bace ba zai taba cutar da ku ba in dai ku kun shiryu so da ku kyale kowa kowa ya ta kansa waɗansu malaman kwanza suka ce a ka faɗakar idan faɗakarwar za ta yi amfani idan ko ba za ta yi amfani ba to kai ma kai ta kanka wasu malaman haka suka ce an tambayi abdullahi bin umar allah ya kara mar yadda aka ce masa wallahi da ma kayi zaman ka a gida a irin wannan kwanakin ka kyale yin umarni da kyakkyawan aiki ka bar yin hani daga barin mummunan aiki saboda marasa kunya sun yawa mahassada da makiya sun yawa kuma ka duba allah tabaraka ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu la yadurrukum man dalla idza tadaitum ya ko dan daukai imani wato bacewar wanda ya bace ba za ta cutar da ku ba in har ku kun shiryu sai abdullahi dan umar sai ya ce inna halai salli wala li ashabi wannan ayar da kake magana cewa Allah tabaraka taala ya ce ya ku muminai wato kowa ya ta kansa bacewa ko halakar wanda ya halaka ba za ta cutar da ku ba in ku kun shiryu ya ce ba da ni Allah yake ba kuma ba da sahabbai na yake ba domin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ni a gabana ya ce ala falyuballigi shahidul ga'iba ku ji ku faɗaka duk wanda ya ji daga gare ni ya gani daga gare ni ya sanar da wanda bai ji ya gani daga gare ni ba to ni kuma na ji na gani daga annabi saboda haka ba maganar cewa ya ayyuhal ladzina amanu alaikum wa anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaitum wannan ba da ni ake ba wannan ba da ni ake ba saboda haka mu dinnan shaidu ne mun ji mun gani daga annabi kai kuma da kake mun wannan magana ku kuma ku ne waɗanda kuka zama baƙi fakakku ba kwanan aka yi abin saboda aka ku saurare ni in gaya muku sai ya cewa shi mutumin sai ce walakin kaga hazil aya wannan aya li aqwamin ba ta mu bace ta waɗansu mutane ne ya ji'una min ba'adina waɗannan mutanen za su zo bayan mu in qalu lam yuqbal minhum in sun faɗi gaskiya ba amma mu mu ba da mu ake ba amma waɗanda Allah ya saukar da wannan ayar a kansu suna nan zuwa ƙarshen zamani idan suka faɗa ba za a ji ba kuma za a za a yi musu bita da kulli a sannan abdullahi dan mas'udu Allah ya ƙara mar yadda wato yana cewa laisa haza bi zamani hazil aya lokacin da ya zo yana tafsirin wannan aya da ya zo kanta sai ce laisa haza بزمان هذه الآية قولوا الحق ما قبل منكم فإذا رد عليكم فعليكم أنفسكم yace wannan aya ta sauka ba a zamanin ta ba zamanin ayar yana nan yana zuwa amma ba yanzu bane ku sahabbaina ku yi ta faɗin gaskiya ku yi ta umarni da kyakkyawan aiki ku yi ta yin hani daga barin aikata mummunan aiki idan an karɓa to shi kenan falillah alhamdu idan ba ba a karɓa ba to sai ku tilasta kanku ku ku yi wannan aiki ku hana kanku mummunan aiki wata rana wani daga cikin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato yana cikin wa'azi sai wani shi kuma tabi'i ne da kuma sahabban annabi ne a wurin shi yaro ne haka matashi yana gefe da ya ji ana wa'azi shi kenan sai ke gaya wa shi mai wa'azin sai ya ce wato wannan aya a umarni da kyakkyawan aiki da hani daga barin mummunan aiki bai shafi wannan aya ba bai shafi wannan aya ba sahabbai ne fa suke faɗin wannan magana kuma wani ya sa baki a cikin maganar to sai na bakar siddiqu Allah kara mar yadda sai ya ji yana jin maganar sai tashi tsam sai ya hau saman mimbari sai hankali ya juyo kansa sai ya ce ya ayyuhan nas la taktarru bi qaulillahi alaikum wa anfusakum fa yaqulu ahadukum alayya nafsi alayya bi nafsi wallahi la ta'muranna bil ma'ruf wa tanahuna 'anil munkar aw la tusta'malanna alaykum shirarukum falaysumannakum su'al azab ثم لا يدعو الله كياركم فلا يستجيب لهم sai na bakar siddiqu Allah ya kara mar yadda ya ce ya ku jama'an mutane kada ku yaudar kanku ku rudu saboda fadin Allah alaikum anfusakum kowa ya kula da kansa kowa ya ta kansa fa yaqulu ahadukum sai kaga ɗaya daga cikin ku yana cewa alayhi bi nafsi ni dai ta kaina nake ba ruwana kowa ma ya halaka wallahi na rantse muku da Allah la ta'muranna bil ma'rufi ko dai ku fito ku dinga umarni da kyakkyawan aiki wata na hauna anil munkari kuma ku dinga yin hani daga barin aikata mummunan aiki aw la tusta'malanna alaikum shirarukum ko kuwa Allah ya aikatar da miyagun mutane a cikin ku su su fito su dinga umarni akan ƙarya kuma su dinga yin hani akan ƙarya fala yasumannakum su al'azabi wallahi sai sun je sun tsokano muku mummunar azaba sai ta zo wurin ku sun mare Allah kiyarukum sannan zababbun bayin Allah da ke cikin ku za su yi ta addu'a amma fala yastajibu lahum Allah ba zai amsa ba a wannan halin da muke ciki ba shi bane ai wannan halin da ake ciki shine kaga wannan zamanin namu shine zamanin wannan ayat kenan dama duk sabai abin da suke faɗi kenan duk sabban annabi sallallahu alaihi wasallam in an zo musu da magana akan wannan ayat sai su ce wannan ba zamanin ta bane abin da suke faɗa kenan sai su ce wannan ba zamanin wannan aya bane da yawa cikin sabai in sun zo tawilin ayar haka suke cewa wannan ba zamanin bayyanar wannan ayar ba ne jubair ibn nufayr wata rana yana zaune a cikin da'irar sahabbai yana yin maganganu suna tattaunawa a cikin yin umarni da kyakkyawan aiki da kuma yin hani daga barin aikata mummunan aiki to shikenan sai wani saurayi sai ya ce musu alaysa Allahu yaqulu fi kitabihi alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaitu a ku ba sahabban manzo Allah bane ba a gaban ku aya ta sauka ba Allah ta'ala ya ce muku kowa ya ta kansa wanda ya cu wato wanda ya halaka ko ya bace bacewarsa ba za ta cutar da ku ba in har ku kun shiryu sai sabai gaba ɗaya suka juya suka kalli wannan saurayi da ya wannan magana suka haɗa baki kamar dama sun shirya za su yi magana dukkansu sai suka ce a tantazi'u ayatan min alqur'ani la ta'rifuha wa la tadri ma tawiluha suka haɗa baki suka ce kai kai za ka cire aya a cikin alkur'ani ba ka san ta ba ba ka san kuma fassararta ba waye sa ka ya ce walla hasse da ne kwaɗayi ina ma da ban sa baki a cikin maganganunsu ba na ji kunya sosai ne shiru to a ƙarshe sai suka ce innaka gulamun hadasu sinni wa innaka nazata bi ayatin la tadri ma hiya suka ce kai yaro ne karami ka je kai himma kai karatu kaji kana da shekaru kaɗan kana so ka cire aya a ƙur'ani ko kuma kana so ka yi jayayya da mu akan wata aya wadda kai baka san ta ba baka san me ta kunsa ba wa asa an tudrika zalika zamanu amma mun gode Allah tunda baka da shekaru shekarunka in sun yi tsawo zaka kai zamanin da wannan aya za ta fara aiki amma ba wannan zamanin bane in Allah ya taimake ka shekarunka za su kai zamanin da wannan aya za ta fara aiki zamanin da izara aita shuhan muta'an وهو متبعا وإجابة كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت زمن دا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ka ga ruwa a bar yi wa biyayya kowa ruwa yake wa biyayya mai kuɗi ruwa yake wa biyayya mai ilimi ruwa yake wa biyayya sarki ruwa yake wa biyayya haka mutane kowa ruwa yake wa biyayya duk abin da yake da shi ba zai iya ba wani ba kuma wannan abin ya zama kamar ma yin hakan shine daidai idan ruwa ta zama abar yi wa biyayya san zuciya ta zama abar bi sannan kuma kowane ma'abocin ra'ayi yana jiji da ra'ayinsa yana ganin ra'ayinsa shine daidai ra'ayin wani banza to kai ta kanka a wannan zamanin saboda haka bacewar wanda ya bace ba za ta cutar da kai ba in har kai ka shiryu to wannan babu kokonto duk wanda ya kalli wannan ya saurari wannan ya san wannan zamanin namu shine wato zamanin wannan aya wannan aya da muka karanta ta yanzu ya ayyuha allazina amanu alaikum wa anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaitum idan muka lura da ita da kyau za mu ga cewa Allah ta'ala yana zabarar da mu ne yana kwadaitar da mu a bisa kulawa da gyaran zuciya a bisa kulawa da gyaran zuciya har nafsul ammaratu bisu'i ta zama lawama ta zama lawama lawama ta zama mudma'inna mudma'inna ta zama radiya radiya ta zama mardiya mardiya ta zama zakiya kada da man zakkaha daga nan ta zama kamila to daga nan sai ka jan cewa ne yana ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da yawa an ce ana ganin annabi sallallahu alaihi sallama sai hankali ya tashi sai a damu har mutane hankalinsu ya fita cikin jikinsu a ta tunani wani iri daban-daban daban ai annabi ya mutu ai annabi ya mutu subhanallah wa alamu anna fikum rasulullah annabi Musa ya rasu amma annabi ya ganshi a masallacin Qudus daren Isra'i da Mi'raji annabi Ibrahim ya rasu amma annabi ya ganshi a masallacin Qudus daren Isra'i da Mi'raji annabi suleiman annabi dawud annaba da dama sun rasu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansu duk abin da ya zama mu'jiza ga wani annabi to ya halatta ya zama karama ga wani wali saboda haka abin da ya kamata kawai waɗannan zuciyoyin su zaka tsaya ka kula da su duk sanda ka ji an ce wani ya ga annabi karka ce ƙarya ne saboda akwai matsala idan mutum ya ga annabi ka ce ƙarya ne in ya gan shi da gaske har ka mutu ba za ka gan shi ba sannan idan mutum ya ce ya ga annabi kuma ƙarya yake bai ganshi ba kace ka yadda ka gamsu watakila ma har ka lalubu hadiya ka bayar ba za ka mutu ba sai ka ganshi ko ba babu aiki saboda gasgatawa kurum saboda haka abin da ya kamata kawai in wani ce maka ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka lura zuciyarka wata iri ce wace iri ce al'amaratu bi su'i ce mai umarni ce da mummunan aiki yi kokari kamar da ita mai zargin kanta duk sanda kaga in ka sha giya ko ka yi zina ko ka yi caca ko ka yi sata ko ka yi wani barna zuciyarka kwata-kwata ba ta nadama allah allah take ma gobe gari ya waye lokaci a sake komawa to zuciyarka amma rutun bisuic ya za ka gane ta canza ta zama lawama shine idan ka je ka sha giya ko ka je ka yi zina ko kai sata ko kai caca ko kai wani aikin tsiya in ka da gida sai ka kana kuka kai kadai a daki kai kadai kai ta kuka kana wai me yasa allah ya ce kada abin nan gashi na yi kai ta kuka kai ta kuka to zuciyar ta fara gyaruwa ta zama lawama ta zama lawama to daga nan idan ka ci gaba da ibada da zikiri da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama to sai ta zama mutma'inna natsatsiya zuciya ba za ta zama mutma'inna ba sai da zikiri ala bi zikrillah tatma'innul qulubu to da ta samu natsuwa shikenan sai ta fara jin maganan hatifi wani mala'ika ne ba za ka gan shi ba daga cikin mala'ikun ilhama akwai mala'ikun wahayi akwai mala'ikun ilhama to daga cikinsu sai wani ya kira ka sai ka ji sai zuciya sai ta ji amma idan ba ta zama mutma'inna ba ba za ta iya jin maganan ba in ta kai makamin mutma'inna sai ta ji ya ayyatu an nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki sai ta ji ana gaya mata koma wurin ubangijinki to sai ta kyala mutane sai ka ga wani mutum kawai gaba ɗaya ya daina sha'awar fiyar da mutane ya daina jin daɗin mu'amala da su za ka kun saba da shi amma da za ka shekara hamsin baka zo ba zai taba neman ka ba ko ba za ka taba ganin wani alama wai ya damu baka zo ba saboda ya kai wani makami dama kai lalura ne zuwan ka wurin shi shi ya fara zuwa wani wuri inda in ya ce ku je ma ba za ka iya zuwa wurin ba to sai ka ga ya samu natsuwa in an daina mu'amala da shi sai ga hankalinsa ya kwanta sosai saboda ya ji hatifi muryan mala'ika yana gaya masa ya ayyatu an nafsul mutma inna irji ila rabbiki to da zaran ta ji wannan ta amsa ta tafi sai ta zama nafsun radiya ta samu makamin radiya to da ta samu radiya ta shiga fadan Allah sai ta zama mardiya sai ka ji da an kira sunan mai zuciyar sai ka ga wani a gefe na radiyallahu anhu in baka sani ba kai kuma ka dinga jawo shi wani ne radiyallahu anhu shi ma wanda ya ce radiyallahu anhu shi bai san komai ba martaba ce ta dake shi kawai ya shiga makamin nafsin radiya ya fita ya shiga makamin nafsin mardiya saboda haka in an kira sunansa tilas a ce radiyallahu anhu to daga nan sai zuciyar sai ta zama zakiya kadab laha man zakkaha wanda ya tsarkake ta hakika ya rabauta to daga nan ne fa sai ta zama kamila sai ka ga mutum ya tashi zai sallah annabi ke gani a gaban shi ƙwarai kuwa sai ka dinga jin wasu maganganu suna fito a bakinsa in baka san ma'ana ba kai ta zage shi ka ji ana wa anna salatul farda fi ardi makkati a duka salloli na na farali a makka nake yin su kaji fa kaji shi ba yana kaula ba amma ka ji a makka yake salloli to wani makami ne wato maganganu ne irin nasu wani yare ne wallahi in ba a san su ba a dinga yin shiru suka dinga ma bayani daki daki daga wuri kaza aka tafi wuri kaza daga wuri kaza aka je wuri kaza sai kaga au ashe kai ma zaka iya zuwa an ka gyaru kwarai kuwa ba wani rikici a ciki illa kawai rashin gyaruwar ce take janyo yawan jayayya da su ma'abota waɗannan makamai da waɗannan matsayi saboda haka suka ce to idan ka gyaru zuciyarka ta gyaru to kar ka damu da wanda shi ya ɓace saboda haka wannan aya tana zabarar da mu ne akan mu kokari zuciyoyinmu su koma su gyaru ya ayyuha allazina amanu ya ku dan daukai imani alaikum wa anfusakum kowannen ku yi ta kansa alaikum bi islahi anfusikum awwalan abinda ake nufi ke karka ce kai zaka dinga wa'azi saboda ka je makaranta kaza ka gama ka je makaranta kaza ka gama ka je Sudan ka je Masar ka je jami'ar Madina ka je ina ne ka je ina ne saboda ka tara ilimi saboda ka bar ka fara nasiha ka fara yi mutane nasiha shine Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda kuka imani alaikum wa anfusakum ku fara gyara kawunanku ku fara gyara kawunanku farko idan zuciyarku ta gyaru to sannan sai ku gyara waninku wajibi ne ga bawa mumini ya shagaltu da sha'anin gyaran zuciyarsa domin ita ce mafi ƙiyayyen maƙiyansa duk cikin maƙiyanka ba ka da maƙi babba kamar zuciyarka manzo Allah yana cewa a ada aduka nafsuka allati baina jambaika a cikin maƙiyanka babu maƙiyin da yafi ƙinka kamar zuciyarka da take cikin haƙarƙarinka da take tsakanin haƙarƙarinka saboda haka kar bawa ya je na kallon wasu makiya daban ba wannan ba har sai ta kai ya samu wato cikakken tsarkin zuciya ya zuciyar ta yi saranda ta jefar da makamai ta tuba ta ladabtu ta miƙa wuya ta sallama to sannan sai shi ma ya fara ƙoƙarin gyara waninsa kuma ka gyara wani kaɗin ma ko ka gyarin ba haka kawai ake yi ba sai da izini sai da izini izinin kuma daga Allah sai da izini daga Allah ta harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma akan harshen wani bawan Allah wali kamili ko kuma daga wani hatifi na gaskiya ka ji wata murya ana maka umarni ko kuma wani daga cikin waliyai ya saka ko kuma ka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka to idan ka samu wannan izini ko mutane ba su yadda ba ko sun yadda ka fara gabatar da abin da aka saka kawai wanda yake da hankali kawai idan ya lura da yadda sakon yake tafiya ya san wannan izini ne amma mai son zuciya ko mai hasada ba zai taba gane cewa wannan sakon yadda yake isa in ya samu zuciya sai ya huda ta ba zai iya gane cewa wannan sakon izini ne dan izini fita yake kamar kibiya amma wanda bai da izini ya ciwo shi da karatunsa zai ko kuma a kawai da wasu dalilan shi to zai ta yi duk mai ji ma zai gaji ne kawai masu sauraro za su gaji su kosa amma wanda yake da izini ba a gajiya da saurarensa kuma ba a kosawa da saurarensa saboda yana magana ne da harshen izini saboda ka koda kana da ilimi din ka bari izini ya zo maka to sannan ne sai ka fara don a lokacin an ɗauke ka aiki a fadan Allah kuma za ka zama abin kiyayewa abin yi wa izini amma idan ba haka ba to fa alaika bi nafsika ka tsaya kai ta kanka kawai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku da kuka yi imani alaikum wa anfusakum kowannen ku ya shagaltu da gyaran zuciyarsa in fazuha ku kiyaye kawunan ku ku kiyaye zuciyoyinku wa qumu ku tsayu daidai bisa laiha wato da gyara zuciyoyinku ku tsaya daidai akan gyaran zuciyarku saboda Allah ya ce kada blah man zakkaha hakika wanda ya tsarkake ta ya rabauta la yadurrukum man dalla wato wanda ya bace ba zai cutar da ku ba za ta daitum idan dai har ku kun shiryu kila waɗansu malamai suka ce almuradu almuradu la yadurrukum abun nufi da cewa ba zai cutar da ku ba man dalla wanda ya bace min ahalil kitabi daga ma'abota littafi wato yahudawa da nasara ke su ake nufi bacewar yahudu da bacewar nasara ba za ta cutar da ku ba in ku kun musulunta kun mi kauya wakila waɗansu malamai kuma suka ce almuradu gairuhum wato abin nufi waɗanda ba su ba li hadisi abi sa'alabat al-khashni saboda hadisin da ya zo daga abi sa'alabat al-khashni daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sa'altu anha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambayi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam akan akan wannan aya da annabi ya tashi bani amsa sai ya ce itamiru bil ma'rufi ku dinga yin umarni da kyakkyawan aiki wa tanahau anil munkari sannan ku dinga yin hani daga barin aikata mummunan aiki hatta iza ra'aita shuhan muta'an har sai ranar da kaga ruwa a bar yiwa da'a wa hawan muttaba'an da kuma san zuciya a bar yiwa biyayya wa dunyan mu'saratan kaga kuma zamanin da duniya ta zama ita ce a bazzabi kaga kowa ya zaɓi duniya akan iyayensa iyaye sun zaɓi duniya akan iyayensu abokai sun zaɓi duniya akan abokansu mata sun zaɓi duniya akan mazajensu mazaje sun zaɓi duniya akan matayensu sannan za ka ga mumini ya zaɓi duniya akan ɗan uwansa mumini za ka ga mumini ya zaɓi kafiri saboda duniyar da take hannun kafirin akan ɗan uwansa ko kuma ya zaɓi munafiki akan ɗan uwansa to idan ka ga wannan lokaci wa ijaba kulli zi ra'ayin bi ra'ayi sai kuma ka ga kowane ma'abocin ra'ayi kowane dan wata kungiya yana jiji da kai da ra'ayinsa yana ta campaign yana ga wa duniya cewa kowa kafiri ne kowa mushriki ne kowa arne ne kowa zindiki ne fatinsu ne kawai musulmai su kadai ne waɗanda ba kafirai ba to fa alayka bi khassati nafsika to koma daki ka shagaltu da gyaran zuciyarka kun hilsa baitin wa atazil kullal wara la tastadib aqawilan wala mira rawawul hakim wannan hadisi hakim ya rawaice shi hazil aya kaga wannan aya laysat lisukuti anil amri bil ma'rufi bata sauka dan malamai su shiru daga barin yin umarni da kyakkyawan aiki ba awin nahi anil munkari kuma wannan aya bata sauka dan malamai su shiru daga barin yin wato hani daga barin aikata mummunan aiki ba bal bar wannan zance hiya wannan aya ta kasance ne fil amri bil ma'rufi wan nahi anil munkar ita ayar kanta ma tana yin umarni ne da kyakkyawan aiki kuma tana yin hali ne daga barin aikata mummunan aiki alkufaru wal yahudu wan nasara janibun kafirai da yahudawa da kiristoci suna wani bangare wal muslimuna janibun wato su kuma musulmi suna wani bangare daban alaikum anfusakum to ku shagaltu da kawunan ku ai anfusakum antum jami'ul muslimina ku shagaltu da yan uwanku musulmai ku kyale kafircin yahudawa ku kyale kafircin nasara ku kyale kafircin kafirai ku shagaltu da junanku musulmi ku taimaki junanku al'insanu shi mutum la ya hatammu illa bi nafsihi baya daukar wani abu da mahimmanci sai na kansa kawai wa bi ikiwanihi da kuma yan uwansa almuslimina su ne musulmi ya amurhum ya dinga yi musu umarni wa yanahahum kuma ya dinga hana su daga barin aikata mummunan aiki la yadurrukum man dalla ba zai cuce ku ba wannan mutumin da ya ɓace iza ta daitum idan dai har ku kun shiryu iza kanin nasara wal yahudu fi dalalin idan dai har kiristoci da yahudawa suna cikin bata wa antum muslimuna ala hidayatin ko kuma musulmi kuna kan shirya fala yadurrukum zalika wannan ba zai cutar da ku ba fali haza saboda haka lamma tawahhamu lokacin da suka zaci annal ayatu fi tarkil amri bil ma'rufi wannan aya ta sauka ne a cikin wato barin yin umarni da kyakkyawan aiki wannahi anil munkari da kuma wato barin yin hani daga barin aikata mummunan aiki qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da su itamiru bil ma'ruf ku dinga yin umarni da aikata kyakkyawan aiki wa tanahu anil munkar ku dinga yin hani daga barin aikata mummunan aiki hatta idza ra'aita shuhan muta'an har sai ranar da kaga ruwa a bar yi wa da'a wa hawan muttaba'an da kuma son zuciya a bar yi wa biyayya wa duniyar mu'saratan da kuma duniya a bar zabi akan komai na addini wa ijaba kulli zi ra'ayin bi ra'ayihi da kuma jiji da kan ma'abocin jiji da kai wato da irin ra'ayinsa na aqidarsa izan wa iza fasadat ad-dunya idan duniya ta ɓaci hatta la yanfa'u al-amru bil ma'rufi har sai da ta kai wato yin umarni da kyakkyawan aiki baya amfani a wannan zamani wannahi anil munkari kuma yin hani daga barin aikata mummunan aiki shi ma baya yin aiki a wannan zamani fa inda zalika to a wannan lokaci alaikum alaikum to an umarce ku alaikum bi kuwaisati anfusikum ku shagaltu da gyaran zuciyoyinku wato an umarce ku da ku shagaltu ku keɓanci kawunanku da yin wato da yi musu umarni da kyakkyawan aiki tunda duniya ta canza to ka shagaltu da yi wa kanka umarni da kyakkyawan aiki ka shagaltu da yi wa kanka hani daga barin aikata mummunan aiki ilallahi marji'ukum jami'an dukkan ku baki daya da musulman da kafiran da shiryayyun da batattun dukkan ku zuwa ga Allah za ku koma baki ɗayan ku marji'ukum jami'an ilallahi makomaku baki ɗaya zuwa ga Allah ne fa yunabbi'ukum zai ba ku labari kuma zai tambaye ku bima kuntum ta'maluna da abin da kuka kasance kuna aikata zai gaya muku ɗaya bayan ɗaya ya ayyuhal ladzina amanu يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن لثمين
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين آه wannan aya ta sauka ne a cikin waɗansu mutane guda uku kiristoci guda biyu musulmi guda ɗaya wannan aya ta sauka ne a kansu su biyu kiristoci ne shi kuma guda ɗaya shi ne musulmi waɗanda suke kiristoci na farko shi ne tamimu dari kafin ya musulunta kenan don ya musulunta har ya haddace alkurani ɗan badda'u badi ibn badda'a shi ne na biyu shi kuma ɗan uwan tamimu dari ne waɗannan dukansu su biyu ne kiristoci ne wanda yake musulmi ɗin kuma shi ne budailu ibn abi maryam shi budailu wato bara ne wato bara ne a gidansu asibin wa'il baran asibin wa'il ne saboda haka yana ya kasance a ƙarƙashin wato amrubnul as amrubnul as shi ke kulawa da al'amuransa to shi kenan sai suka fito suka fito fatauci za su je sham waɗannan kiristoci guda biyu shi kuma musulmi shi kaɗai suna tafi suna tafi suna tafi akan hanya sai rashin lafiya ya kama shi da rashin lafiya ya kama shi sai ya ji alamar cewa lallai fa mutuwa zai yi sai ya ɗauko takarda da alƙalami sai ya rubuta duk abubuwan da ya sai da a kayansa a sai ya rubuta adadin kayansa gaba ɗaya ba su riga sun kai kasuwar da za su je ba suna tsakiyar hanya shi kenan sai wannan rashin lafiya ya kama shi to sai ya rubuta adadin kayansa baki ɗaya sai ya ninke takardar sai ya buɗe cikin kayan sai ya jefa takardar sai ya kulle kayan da ya kulle kayan shikenan sai ya ba wa su waɗannan kiristoci abokan kasuwancin shi su biyu da shi tamimu dari da shi adiyu sai ce ga wannan idan kun isa gida ku kai wa wato iyayen gidana su amrubnul as ku ce musu ajali ya yi halinsa ne akan hanya to shikenan kamar wasa kamar wasa ko sai ya mutu da ya mutu kawai kiristocin nan ba sai suka buɗe kayan ba suka buɗe kaya kawai sai suka ga wani katon kwano na azurfa an mai kwalliya da zinari wanda zinarin kurum idan aka auna nauyinsa ya kai kusan gram 300 sai suka je suka sai da wannan a wannan wannan kwano dirhami dubu kowa ya ɗauki 500 a cikinsu shi kenan sai suka dawo da suka dawo suka zo suka kawo kayan shi wannan budailu shi kenan amrubdul as suka buɗe kaya sai suka ci karo da takarda suka buɗe sai suka ga bayanin da ya yi da suka ga bayani da ya suka laluba ba su ga kwano ba sai suka nemo waɗannan kiristoci guda biyu sai suka tambaye su shi abokin kasuwancin naku ya sai da wani babban kwano ne a cikin kayansa suka ce a bai sai da ba to ko lokacin da ya kamu da rashin lafiya ya ciro kwano wani babban kwano ya ba da jingina domin a mai magani suka ce duk ai ba riga ma mun kai kasuwar ba suka ce to ku ba ku ga wani kwano babba ba suka ce su ba su gani ba ba ku gani ba eh ba ku gani ba eh shikenan sai shi wannan amr ibn al-as sai ya tashi ya tafi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai karan waɗannan kiristoci to kai karansu sai Allah tabaraka ta'ala sai ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladzina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakumul maut ya ku waɗanda kuka yi imani ga yadda ake kafa shaidu ga yadda ake kafa shaida tsakaninku ga yadda za ku rika kafa wa junanku shaida a tsakaninku idan mutuwa ta tahowa ɗaya daga cikinku ya ga alamun zai mutu bai da lafiya to ga yadda ake barin shaida ga yadda ake kafa shi ga yadda ake kafa shaidu in za a bar wasiya to wannan aya tana daga cikin ragowar umarnin Allah ta'ala da yake mana akan hibzul amwal hibzul amwal kamar yadda a cikin ayar da ta gabata Allah ta'ala yana mana umarni da mu rika kulawa da sha'anin wato rayukanmu ko zuciyoyinmu mu dinga tsarkake su mu dinga gyara zuciyarmu to yanzu kuma sai Allah tabaraka ta'ala sai ya mana umarni da cewa wato mu dinga kulawa da dukiyoyinmu saboda waɗannan abubuwan guda biyu suna da mahimmanci da rai da dukiyan mai ran shi yasa duk wanda zai iya ba da ɗaya daga ciki to zai zama babban bawan Allah zai zama babban bawan Allah sahabban manzo Allah sallallahu alaihi da wannan suka fi junansu a cikin sahabbai akwai wanda ya ɗauki dukiyar sai ba annaba hadiya kowa ya sani shine sayyidina Abubakar Siddiq to a cikin sahabbai akwai kamar shi sai ya zama shi ne shugaba duka hidimar da ya dinga yi aka ce mai kabar wa iyali ya ce allah da kai allah da kai na ban musu sannan a cikin sahabbai akwai wanda ya ba annabi kansa baki ɗaya kamar sayyidina ali karamallahu jawo radiyallahu ta'ala to haka waliyai su ma suke a cikin waliyai akwai wanda yake samun walitaka ya samu fatihi ta hanyar hidimar da ya dinga yi wa shehinsa ta hanyar ba da hidimar kuɗi akwai wanda ke samun wannan matsayin da wannan hidimar ta kuɗi akwai wanda kuma ke samun walittaka da fatihi ta hanyar hidimar da ya dinga yi wa shehinsa da ransa baki da saboda haka wannan aya tana yin magana ne akan wannan a za mu dakata saboda lokaci sai Allah ya kai mu ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mu gisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubayda na farrij karbahu abadan ya man la shabiya lahu haqqan wala niddu antal qiyasu likulli khaifin wajalin ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu farrij لأمة خير الخلق جمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب يا أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آل أصحاب سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله قدر جدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب